amma badu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu yau biyu ga watan rabi'ul awwal rabi'ul sani kako shekara ta 1446 hijiriya wanda ya dace da biyar ga watan goma shekara ta 2024 miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya karatunmu na wata-wata a wannan masallaci mai albarka muna darasi na saba'in da hudu darasi na saba'in da hudu a cikin wannan littafi na alkaba'ir um, muna cikin kabira ta arba'in da tara haka ne? to za mu tashi akan fasali ne ko kafin fasali faslun kun ga fasalin na ƙarshe daga shi sai faslun fitaziya a cikin kabira ɗin kuka je kuje akwai fasali na farko وإنما كان للنائحة هذا العذاب واللعنة لأنها تأمر بالجزع وتنهى عن الصبر نني ها ما لك شو فصل wani fasali da zai mana bayani ko ƙarin bayani akan mai kukan kera kukan mutuwa an yi mata alkawarin azaba imam shafi ya faɗa a karatunmu na ƙarshe cewa malamai sun ce ba a son a kuka idan an yi mutuwa karahata tanzi ya ce wala ya haramu wasu sun ce ba zai haramta ba suka yi tawilin hadisin fala na bakiya alal karahata alal karahati wani fahimtansu ne dan ku malamai sun ce duk abin da Allah ya ce za a yi azaba a kan shi to haram ne kuma baya halatta don ita mai kukan mutuwa an mata tanadin azaba da la'anta alamar a gane abu cewa haramun ne to ai mai tanadin azaba da kuma la'anta وإنما كان للنائحة هذا العذاب واللعنة لأنها تأمر بالجزاء وتنهى عن الصبر والله ورسوله قد أمر بالصبر والاحتساب ونهى عن الجزاء والسخط قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين me yasa mai kukan mutuwa aka yi mata wannan azaba alkawarin wannan azaba da la'anta saboda tana umarni da aljaza firgita da karkaduwar zuciya da hana haƙuri wannan yiwuwan sabri Allah kuma sun yi umarni da a yi haƙuri a nemi lada kuma sun hana mutum ya, nuna raki da rawar da zai zo yana fidda kalmomi wasu da fushi ba a so Allah yana cewa ya kwanda kai imani ku nemi taimako da haƙuri da yin sallah lalle Allah yana tare da masu haƙuri to ita kuma mai kukan mutuwa kamar cewa take yi kar a yi haƙuri kamar cewa take yi kowa ya nuna firgicinsa da damuwarsa kamar cewa take a faɗi kalmomin da aka ga dama don an yi mutuwa to kun ga ana cin karo da Allah kenan da dokar Allah shi sa ya zama haram قال عطاء عن ابن عباس يقول إني معكم أنصركم ولا أخذلكم قال الله تعالى ولنبلونكم أي لنعاملنكم معاملة المبتلى لأن الله يعلم عاقبة الأمور فلا يحتاج إلى الابتلاء ليعلم العاقبة ليعلم العاقبة ولكنه يعاملهم معاملة من يبتلى ومن يبتلي فمن صبر أصابه على صبره ومن لم يصبر لم يستحق الثواب وقول الله تعالى بشيء من الخوف والجوع قال ابن عباس يعني خوف العدو والجوع يعني المجاعة والقهط ونقص من الأموال يعني الخسران والنقصان في المال وهلاك المواشي والأنفس بالموت والقتل والمرض والشيب والثمرات يعني الحوائج وأن لا تخرج الثمرة كما كانت تخرج ثم ختم الآية بتبشير الصابرين ليدل على أن من صبر على هذه المصائب كان على وعد وعد الثواب من الله تعالى فقال وبشر الصابرين Imam Ataya ya ce daga Ibn Abbas a ana mana fassarar wannan aya din kenan Allah ya ce zan yi ina tare da ku zan taimake ku ba zan tabar da ku ba ku yi haƙuri ku yi haƙuri idan an muku mutuwa Allah ya ce ina tare da ku ba zai tozartar da ku ba ba zai wulakanta ku ba kuma zai ba kula da wala nabluwannakum Allah ce za mu mu'amalance ku mu'amalar wanda aka jarabta ita mutuwa malam jarrabawa ce mai ɗaci mai wahala sai ka yi da gaske idan aka ɗauke maka wanda kake so sai ka kamar ya za ka yi to Allah ya ce wala nabluwannakum sai mun jarrabe ku za mu mu'amalance ku mu'amala ta wanda aka jarabta saboda Allah ya san ƙarshen al'amura Allah ya san ƙarshen al'amarin kowa baya buƙatar ya jarrabe ka don ya gane kun gane ba wai Allah ya jarrabe ka bane don bai san me za ka yi ba idan ka shiga jarrabar a'a ya jarrabe ka ya maka mu'amala wanda aka jarraba don ya ainihin wato gwada nauyin imaninka kuma ya san me za ka kai ƙarshe gare shi ba irin gwaji ne na, na, na, na trial ba a trial ba a san ƙarshen abu ba shi Allah jarraba sa ba irin ta trial ne wai ba a san me zai faru ba ya riga ya sani lakinnahu yu'amiluhum mu'amalata man yubtali mu'amala wanda yake jarabar wani yake gwada wani kamar ka san halin wani bari ka gwada shi ka san ɗabi'ar wani bari ka gwada shi li'an Allah ya'lamu aqibatal umur ya san ƙarshen komai baya bukata a yayi jarrabawa dan ya gane wani abu duk wanda ya haƙuri asabahu ala sabrihi duk wanda ya haƙuri a cikinku Allah zai ba shi lada akan haƙurin shi wa man lam yasbir duk wanda kuma aka jarrabe shi da mutuwa bai yi haƙuri ba to lam yastahiqi thawab bai cancanci ya samu wannan lada da Allah ya tanadar ga masu haƙuri ba mai rashin haƙuri kuka da ihu da faɗin maganganu ai mu wannan shekarar ba bala'in da mu gani ba yanzu wani a ce ya mutu an ɗauke mana wani yau waye wani bawan Allah ya mutu ana ta lissafi su ummi kun shiga uku baby kin shiga uku ba uba ina mai biyan kudin makaranta ina mai kaza ina mai ana ta lissafo abubuwan da yake na alheri kun manta akwai Allah kun manta waɗanda yake ciyar da su yake ɗaukar nauyinsu kun manta cewa shi kawai ajiya ce hanya ce Allah ya sa shi ya zama hanyar arzikin a hannun Allah yake malam duk wanda ya taimake ka duk wanda ya agaza ma duk wanda ya maka wani abu damar rabanka ne ya ɗauka ya baka amma sai Allah ya girmama ka sai ya baka taimakon wani ya biyo ta hannunka ban sani ko kuna ganewa amma lokacin da Allah ya halicci kowa ya yanka masa arzikinsa babanka da kake gani ba shi ne zai azurta ka ba don da shi ne da ba uban da zai faɗan sai talauci amma ana kawo rabonka da Allah ya rubuta maka za a baka ta hannun babanka ne da haka shi yasa duk ranar da babanka ya mutu kuma sai ka ci gaba da rayuwa kuma za ka ci kuma za ka sha sai Allah ya canja hanyar turo arzikin naka ta hannun wani to don me don me yasa dan wani ya mutu sai mu ɗauka halaka ta same mu abinda muke samu za mu daina samu ka taɓa ganin wani da uban sai mutu yunwa ta kashe shi Allah zai ci gaba da bayarwa kuma duk wanda yake gani ya toshe wani abu duk abin da zai toshe bai kai abin da annabi Muhammad ya toshe ba haka ne to amma Allah ya dauki ran manzo Allah sallallahu alaihi kuma an ci gaba da rayuwa da haka ku waɗanda ake muku mutuwa ku daina ɗauke tsammani ku daina ku daina muna da zato wa Allah cewa ai wane ya mutu tunda ya mutu za a tozarta za a wulakanta za a yi kaza za a yi kaza a duk arzikin da Allah ya rubuta wani baki zai ci shi wallahi sai ya ci malamai suka ce mana arzikin mutum yana binsa kamar yadda ajalinsa yake binsa kaga dai ajalin ka baya kuskure maka kullun yana following ne to abinda Allah ya tanadar maka zaka samu malam wallahi sai ya same ka da dan uba ya mutu mai gida ya mutu shugaba ya mutu waye ya mutu Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama za mu yi hakuri dole amma ba za mu ɗauki cewa rububiyya da uluhiyya duk tana hannunsa mutum ne zai mutu ya bar gida yana da mutum hamsin a ƙarƙashinsa ga baki ɗinsu da cinsu da shansu yana ƙarƙashinsa dole su yi kuka ba kai saka hana su ba amma ranar da ya shiga kabari ba sai an ci abinci a gidan ko da an sha wahala dai amma Allah zai kawo me zai kawo abinci da aka tauhidi ne mai muhimmanci ka gane cewa ko da wani ya mutu to za a ci gaba da ci za a ci gaba da sha iyayen da Allah ya tsara arzikin kowa yana nan kuna tare da ni jayyid sai ya ce بشيء من الخوف والجوع Allah zai zarbe ku da wani abu na tsoro da yunwa ya rabbi karba mu da yunwa aljuwa tsoro yanzu mutane ba sa cikin tsoro tsoro hanya tsoro a gida tsoro ko ina ma kana cin tsoro arzikinka dukiyarka baka isa ka bacci saka kai ba kana tsoro sannan kuma an sa mana tsoron wasu akwai waɗanda ana jin tsoronsu ka ataba su saboda za su yi rashin kirki waljuwa yunwa Allah ka raba mu da yunwa rashi ba abinci alhamdulillah muna cikin wadata kuma mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya mana duk da cewa dai ana cikin hali ana cikin yanayi amma in ka kwatanta da wasu to da ɗan damadawa ka nema ka rasa baka samu ba abinda za ka ci ya gagara ko yana neman ya fi ƙarfinka kana kokawa da tuwo yana neman ya ɗaga ka sama ya maka ka wanda kai ya kamata ka ɗaga shi ka maka shi ya yi laushi ka ci amma da shi ke ɗaga ka sama masara da ake girbe ta yanzu ita take girbe mutane haka ne da magirbinta ita take take ta sare mutane duk ta kwantar da mutane To, an yi yunwa a tarihin baya, kuma yanzu ma za a yi za a ci gaba da yi. To, idan har mutane suka fada cikin yanayin rashi su ɗauka jarabawa ne daga Allah, tabaraka ta'ala. A lokacin sayin na Umar, akwai wani shekara da aka ana ce Amul Maja'a. Sayin na Umar ne ya shela. ya ce duk wanda aka kama shi ya sace abinci kar a yanke hannunsa an mai uzuri saboda me yunwa babu yadda za a yi ne ta kai ga mutane dole in sun gani sai sun ɗauka sun ci to wannan shine ake ta wa'azi ake faɗakar da shugabanninmu kada ku takure mutane ku matsanta musu su su waye gari suna irin wannan rayuwar da duk wanda ya ga abinci a wani guri da nasu ne da wanda ba nasu ba zai ɗiba ya ci ku sauƙaƙa wa mutane kuma akwai hanyoyin sauƙaƙawa amma duk lokacin da shugaba ya zama mai son zuciya da rashin tausayi da tunanin shi me zai samu kawai da biyan bukatarsa kawai to dole mutane na ƙasa da shi za su sha wahala mutum ɗaya zai iya jefa mutum biliyan cikin tashi hankali da masifa shi shi kadai saboda wani mummunan tsari da ya dage sai ya kawo musu shi wanda kuma ba su shirya wannan tsarin ba su mutane suna da haƙƙi akan hukumominsu da shari'a nake magana duk arziki da Allah ya zuba a ƙasa na mutanen ƙasa ne da musulunsu da wanda ba na musulmi ba amma ba na wasu tsiraru ba ne taƙaitattu a cikin jagorori shugabanni wanda ta yadda su za su mallake abin su rinka ɗiba suna sarrafin yadda suka gada ma a'a an ba ku wakilci ne ku raba mutane kai la yakuna dulatan bainal aghniya minkum ku kasabta wa mutane yasa wani zai samu manzon Allah ya sha kwalan sai ya shake shi ce ka bani a cikin dukiyar Allah ba dukiyar abokan ka ba annabi ya shiga gida ya je ya dauko ya bashi je ka shugaba baya rike dukiyar mutane ya gina kansa mutum ya tinkari dukkan alamu na mutuwa na shekaru da gajiya amma kuma ya fi kowa son dukiya da kuɗi da hanyoyin tara kuɗi wani ma burinsa ya mallaki abin da kowa bai mallaka ba abin da ƙasa take mallaka ta yi tasarrufi ta biya hakkin 'yan ƙasa shi kuma zai mai da shi aljihunsa ta hannunsa za a rika samu amma fa duk abin da ya tara har yau bai tanadi maganin mutuwa ba ko bai tanadi maganin tofa ba ga ƙasar noma ga ruwan sama amma ba manoma ga daji na noma daji dai ko a nan arewa daji ya mana yawa amma waye za su noma babu su me yasa ba iko da daman halin noman ko dai ba a mallaki dajin ba to dajin din na gwamnati ne to malam gagari ma ya cika ana cikin matsi gidajen haya sun gagari mutane a yanka filaye ga sunan a wajen gari a yayyanka su a layout layout mutane su rinka fita a sa farashi mai sauki wancan ya je gina wannan ya je gina a samu suspension gari ya dan buɗe a fita an ƙi sai ga an waye gari a garin nan filin da ake sai da shi naira dubu ɗari uku ana sai da shi naira miliyan talatin dubu ɗari uku ba duka bai wuce kwanan nan ba yanzu an ya koma miliyan talatin saboda me garin cika yake yi gidajen haya suna ta ninka kuɗi saboda jama'a ta yawa malaman economics suna da abu suna da ka'ida cewa the higher demand the higher the price the lower demand the lower the price duk lokacin da ake da demand ko aka samu scarcity scarcity shine wato karancin abu yakan sa abu yayi tsada amma yawan abu yakan sa abu yayi arha ga dajuka ana da su da yawa gonaki da waye da sauransu aje ai ta yankawa masu gonakin a yarjejeniya da su gonaka za mu samu fili ɗari za mu baka fili kaza fili kaza za a sai da shi mutane su ta fita wajen gari suna gina gidajensu na zama garin zai samu suspension amma a takura garin yake a matsi shi sa minti biyu aka dan samu gosulo sai ka kowa shiga uku to garin a dunkule yake a wuri guda ba a fita amma duka duka minti bai fi minti ashirin minti goma sha biyar wanda kana kana dan tsallaka za ga fili na banza ba ku lura ba ko an bari wasu attajirai sun saye sun saye sun rike sun ki su sayar kuma sun sa gurin bala'in tsada inda talaka ba zai samu inda zai zauna ba fikira tunani yana da kyau me za mu yi da ƙasar ne wai dajikan da muke wari me za mu yi da su ka gaya me za a yi da su duka duka yan mintuna ne fa za ka yi ba dai birni ne kai ba yan minti nawa ne za ka kana fita za ka gonaki gonaki a cikin gari a yanka su a sauƙaƙa farashi mai ƙaramin ƙarfi ya fita ya je gina inda zai zauna da rufin asirinsa kullum da safe ya hau abin hawa ya yi sana'arsa yamma ta ya koma can garin ya samu iska an samu ƙarin kuɗi na transport masu transport za su samu kuɗi sannan ko mutane sun samu sauki amma ka zo ka tarar da uba da uwa da wane ne gidaje a matsayin unguwanni a takure ka ga mutum mai kuɗi za ka gan shi a garin nan a nan karo mai kuɗi wallahi tallahi ba za ka rena shi ba sai ka je gidansa iya da kuɗi na ba za ka amma in ka je gidansa za ka gan shi a matse dan matakalar bene da kira ake hawa to me amfanin kuɗinka ka ga ɗakunan a tattakure amma mai kuɗi ne yana nan a cikin gari a makale ka samu wuri yalwatacce ka gina gida iya ganinka a buɗe a yalwace kai ran about ma a cikin gidanka a wurin shakata yara kowa ya shakata to malam me amfanin duniyar ka saka wuta ka saka sola ka sa ruwa in kai gini a unguwa ginin da za ka yi zai gayyato mutane ka raya wani wurin amma mutum yana cikin wadata malam iya takure wani bawan Allah ya rasu muka je gidansa za mu masa wanka da sallah wannan mutumin ya samu abin da ya samu amma Allah in kaga inda yake sai ka tausaya me amfanin kuɗi ga ɗakin uwar gida ga mabiyarta ga ɗakin ƴan mata ga attakure Manzo Allah yana cikin yace yana cikin jin daɗin rayuwar duniya almaskanul wasi'a gurin zama yalwatacce to an takure mutane a takure suke a matsayi kifil kifil kifil gida matsayi matsayi matsayi matsayi ga kuma daji an bar wa barayi sun kama dajin sun rike bindiga sai su zo su sace mu daga matsin su kai mu dajin su mana shegen duka mu sayi kanmu kuma su sako mu ce za mu daɗa dawa bayan shekara kuma ina yin wannan karatu ne ina bayani a tsammani na waɗannan kayukan da suke gabana watakila a samu shugaban ƙasa wata rana a cikinku ko gwamna a cikinku ko sarki a cikinku ko wani babban mutum a cikinku watakila zai iya tinowa mai malam ya taɓa ce mana kaza kaza kaza yanzu malam inda aka waye a birane a duniya sai gwamnati ta samu wani daji kawai sai ta ce ta mai da shi sabon birni ta yi gine-gine ta yi kamfanoni ta ɗebo su ministries na gwamnati a kai su wurin a dole dole sai an raya wurin ai bashi wallahi a nan ƙasashenmu na afirka ni da nake muku magana na san ƙasar da zaka je yanzu nan kana ɗan najeriya wallahi ka je ka bada wasu yan kuɗi wasu kai sun kawo ba ka samu gida ran ɗaɗɗan gida a wani birni daga nan zuwa shekara talatin ake gama biya shekara talatin amma kar ka je ka ga gurin an sa ruwa an sa wuta an yi masallacin juma'a babba an yi kasuwa yan kasuwa sun yi investing an yi tituna an yi waye sauransu ko maka kwanan nan da na je maka wani dan uwa ya gayyace ni unguwar su dai abin nan dan uwa ne cikin masu da'awa na ce kai yanzu ka samu gida a maka ya ce to malam Allah ya ba da yadda za yi zuwa suka suka samu daji malam suka yanka shi kawai suka yi tituna suka yi wuta suka yi ruwa suka sauƙaƙa farashi shi kowa ya zo ya kawo in ka ga gidan da yake zai kai mamaki sai a zo ya sallah da shi a harami a hada hadar dare yana yi ya buga motarsa ya tafi unguwarsa in kaga gidansa inda ka san sarki amma mu fa amma sai wallahi wannan matsin kwakwalwa ne yawa ni dai dan ba gwamna bane ba ni kuma ba shugaban kasa bane ba da za a ga aiki wallahi duk sai kun samu gidaje da za ku shakata wallahi Allah wallahi wanda za ka yi shekara hudu kawai ka fasa abubuwa malam mutane su amfana Allah tsare ni kada Allah jarabe ni da wani abu ku banni a nan da wannan littafin mai ta bugawa da ku insha Allah ku mutu in yi ta muku addu'a mu kuma mu ce muna tafe da sai daga baya wani ya ce a malam na ce to na riga ka kake so ce a malam dai adi san yadda za a yi dai duniya mai daɗin zama sai wahala to Allah zai jarabe mu da haka mun ɗauki wannan jarabawa ku ibn abbas ce khawful adu tsoron abokin gaba wallahi muna cikin abdullahi ibn abbas muna tsoron abokanan gaba tabbas kuma muna da su wallahi wal juwa yani al maja'a wal qahf fari wa nafsin min al amwali tawayar al amwal da aka ce ana fa al khusran asara gobara ambaliya hadarin motoci arziki ya kone ko mugayen mutane su zo su bunka wuta a wurin neman abincin mutane ai ta asara والنقصان في المال وهلاك المواشي kudi ya ta ƙasa hannun mutane ya zama ba kudi ko ga abun saye amma ba abu ba ba kudin da za a saye shi abin da ya kafi karfin sa yanzu ya fi karfin ka ga halakar dabbobi wal anfusi da rayuka bil mauti wal qatl wal marad washai wannan duk yana bin mutane mutuwa wani a kashe shi wani ya yi ta ciwo washai da kuma tsufa mutum ya zo ya tsufa a cikin al'umma kusan dai bai da amfani sosai sai dai dan karan kansa kawai kirayi baya iya kowa komai wanda ike zaune da su ma nauyi ne kawai ana dai ganin sa dai ba a so kawai dai ya mutu dai kawai dai a gan shi amma ba abin da ike yi duk abin da zai yi ya riga ya gama yi ka san akwai lokacin da zai zo maka haka in kana neman ka dade ne ma akwai lokacin da zaka zo baka da wani amfani ga mutane sai amfanin karan kanka musulmi ne kawai kana sallah amma kai dai baka zuwa kasuwa in ciwo ya same ka kai za a kai asibiti abinci sai dai a kawo maka ba a yin shawara da kai ka tsufa ba ka iya ɗagawa ba ka iya sokewa komai ba ka iya yi ba ka iya fada ba ka iya tsawatarwa ba ka iya gayyatuwa ba a saka ka a lissafi sai ka ji ana a wani yana nan hanyar zai bai mutu ba ko rayuwa ke kana rayan baka mutu ba amma ba a lissafi da kai da komai abincin gida da kai da jariri duk uwa kuɗe uban kuɗe jariri yana jira kai ma kana jira me yasa ka gama cinye lokacinka ka yi ganiyarka to duk inda ɗan adam ya daɗe to wata rana sai irin wani abin ya same shi akwai waɗanda sun mutu kawai dai to Allah dai ji kansa ya mutu amma ba a damu ba dan ya mutu gaskiya to ba wani abin da yake kawai dai sai dai a so a gan shi to in ma mai larura ne a ce kai tsohon nan wallahi ya cinye mana kuɗi ya ƙi mutuwa kan Allah ya jarabe mu da wannan musiba za a samu annoba da zai fada akan ƴaƴan itace ku ga ba a samun ƴaƴan mangoro kamar da ake samu gwaiba kamar da ake samu abarba kamar da ake samu ƴaƴan kaza kamar da ake samu Allah ya ce ana albishir ga masu haƙuri saboda al-sabr ala hadhihi al-masa'ib duk wanda ya hakuri akan wannan musifu kana ala wa'di sawabi min Allah kuma yana karkashin alkawari na ubangiji da zai bashi lada insha Allah thumma na'atahum Allah ya sifanta su yace alladhina idza asabatuhum musiba aina alatum nakabatun mimma dhukira wata masifa nakaba musiba nakaba ta same su cikin wanda aka ambata wala yuqalu fi ma usiba bi khairin musiba duk abin da aka same shi ta hanyar alheri ba a ce shi musiba amma abin da aka same shi na kaba shi ne ake sha musiba amma alheri ba musiba ba ne ƙalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su ne masu cewa inna lillah mu dinnan abidullah fa yasna'u bina ma sha ma sha bayan Allah ne zai abin da ya ga dama da mu wa inna ilaihi raji'una kuma gare shi muke komawa bil halaki وبالفناء fana'i ko mu halaka ko mu kare wa ma'anar rujuu ila Allah ar-rujuu ila infiradihi komawa zuwa ga Allah ana nufin komawa zuwa kade ta kan Allah bil hukumi id qad malaka fi dunya qauman al-hukm fa idza zala hukm al-ibad raja'a al-amru ila Allah azza wa jalla eh akwai bayi a duniya da suka mallaki hukunci ai shugabanni sun mallaki hukunci amma dukansu hukuncinsu yana karewa suna mutuwa duk lokacin da mutuwa ta zo wa mutum hukuncinsu ya kare to ai kaga hukunci zai koma zuwa ga Allah shine inna ilaihi raji'un an aisha ta radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ma min musibatin yusabu biha almu'minu illa kaffara Allah biha anhu hatta ash-shawkata yushaquha Allah muslim wa an alqamata ibn marsad ibn sabit an abihi qala qala rasulullah صلى الله عليه وسلم من أصيب بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ولد العبد قال الله للملائكة قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبدي عندي جزاء إذا قبضت سفيه من أهل الدنيا ثم احتسب إلا الجنة رواه البخاري وقال عليه الصلاة والسلام من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله ومن wato shakawati ibn adam sukhtuhu bima qada Allah ta'ala wa an umar bin khattab radiyallahu anhu qala idha qabada malik al-maut alayhi salam ruh al-mu'min qama 'ala al-bab wa li ahli al-bayt ضجة فمنهم الصاكة وجهها ومنهم الناشرة شعرها ومنهم الداعية بويلها فيقول ملك الموت عليه السلام مما هذا الجزع ومما هذا الفزع فوالله ما انتقصت لأحد منكم عمرا ولا ذهبت لأحد منكم برزق ولا ظلمت لأحد منكم شيئا فإن كانت شكايتكم وسخطكم علي فإني والله مأمور وإن كان على ميتكم فإنه مقهور وإن كان على ربكم فأنتم به كافرون وإن لي بكم عودة بعد عودة حتى لا أبقي منكم أحدا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو يرون مكانه ويسمعون كلامه لذهلوا عن ميتهم ولبكوا على أنفسهم إمام الذهبي يا كاو سما غنغنو masu muhimmanci kamar haka bayan Allah na kwarai su ne waɗanda in musiba ta same su suna ambaton inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nana Aisha take cewa manzo Allah yana cewa babu wata musiba da za ta samu mumini yusabu bihal mumin face Allah sai ya kankare masa zunubin shi hatta shauka yushakuha har kaya da mutum zai taka a zare masa ƙayan nan a cire ƙayan nan ya ji zafi wallahi sai Allah ya yafe mai zunubinsa an kankare masa laifin shi yanzu wannan ba albishir ba ne mutuwan nan da ake muku ke ta kuka kun shiga ɓacin rai kun shiga damuwa to ana ta kankare muku laifuffukanku ne da zunubanku idan tuntube ka yi ka ji ba daɗi an yafe ma zunubinka idan asara ta same ka a kasuwa an kankare ma zunubinka idan wani ya zo ya sace maka wani abu an kankare maka zunubinka in ciwo ya kwantar da kai a asibiti ana kankare maka zunubinka wataƙila istighfarinka da salatin ka da za ka yi bi da yawan da za a yafe ma laifukanka amma sai Allah ya ɗoro maka ciwo sai a kai ka gadon asibiti kai ta fama don a yayi ma zunubinka ya kai mumini bawan Allah kisa nabi ce ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair abun mamaki ga lamarin mumini duk wani abu da mumini alheri ne duk abin da ya same shi alheri in daɗi alheri in ma mummuna dai alheri ne amma za Allah ya ce walaisa babu wanda yake cancantan wannan li ahadin illa mu'min sai mai imani taka karka damu ko me ya same ka asara ne bacin rai ne sata aka maka ciwo ka ji ne wani ne ya zalunce ka duk wani abin da zai zama musiba ce in dai sunanta musiba ne ta same ka to akwai kankarar zunubi da laifi da Allah zai maka aka fa Allah ya mana wannan gata alƙama ibn marsad ya ce annabi ya daɗa faɗa duk wanda wata masifa ta same shi ya tuna manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da irin maganganun da annabi ya faɗa akan me Allah ya ce akan musiba kuma me annabi ya yi alkawari ga wanda musiba ta same shi me za a yi masa lalle wannan musiba tana ce mafi girman musiba jarrabawa ke manzan Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam a hadisin Ahmad hadisin Hassan da Tirmidhi ya rawaito Albani ya ce Hassan ne idan Allah ya karbi dan bawa na mala'iku suna cewa Allah yana ce musu qabattum walada abdi kun karbi ran dan bawa na za su yi mun karba wannan yana nuna mai karɓar rai ba ɗaya ba ne ke mala'ikan mutuwa ba ɗaya ba ne yana da masu taimaka masa yana da wanda suke agaza masa kun karɓi ran bawa na ce e kun karɓi ɗan itacen zuciyarsa kun karɓi zuciyarsa wai ana nuna maka muhimmancin ɗa da in ya tafi dole zuciyarka sai ta karɓi don samara ta fuwa dika ne za su ce mun karba tabbas Allah zai ce mai bawa na ya ce ba wai don Allah bai san mai ka faɗa ba amma ana so a isa mana saƙo ne ma za ƙala abdi za su ce hamidaka wastarja ya gode maka bawan kan nan ka duba mala ai maka mutuwa ka ce alhamdulillah shine sunna wastarja kuma ya yi istirja'i ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine istirja kaji wani matakin imani ana maka mutuwa me ake so ka ce alhamdulillah inna lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un خلاص amma wa zai iya wannan matarka ta mutu ka ce alhamdulillah in aka ji wani ce ka ji alhamdulillah ka ce kuma amma wallahi shi ne ka san mai wai ma'ana alhamdulillah ya Allah a duk inda muke mun gode maka shi ne ai ba wai alhamdulillah ka kashe min wani ba a'a Allah ina shaida maka hatta wannan jarrabawar da ka min ina nan tare da kai ina daɗa gode maka da ka banne da ran ma da zan ce alhamdulillah inda kai ne ba da haka idan an yi mutuwa sai a ce alhamdulillah sai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ma'ana alhamdulillahi ala kulli hal kama abu ne ya same ka kace ka alhamdulillah alhamdulillah wannan alhamdulillahin ta murna ne akan abin da ya same ka a'a ta sallama wa Allah ne duwaka abinda za ka faɗa maka mutuwa alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hamidaka wastarja bawanka ya gode maka kuma ya koma gare ka Allah zai ce to shikenan yayi wannan za su ce yayi ubnu li abdi baitan fil janna wannan bawana ba fa wanda ya mutum ba kai da kai hakuri da aka maka mutuwa babanka ya rasu mahaifiyarka ta rasu ɗanka ya rasu malamin ka ya rasu aminin ka ya rasu waye na ya rasu kai wannan kayi hamdala ka koma ga Allah baka faɗi bakakin maganganu ba baka nuna Allah bai maka ba daidai ba Allah zai ce ku gina wa bawa na gida a gidan aljanna ba wai fa wanda ya mutum ba a kai da masifar ta same ka kai haƙuri kuma ku sa wa gidan sunansa baitul hamd da haka ina baka shawara in ka gina gida ka saka baitul hamd gidan godiya wa Allah ku gina mai gida ka ta fare a gidan aljanna kuma ku sa wa gidan nan suna baitul hamdi na rantsa muku da Allah ɗaya malam akwai wanda in ya mutu abinda zai kai shi gidan aljanna haƙurin da ya yi lokacin da masifa ta same shi ta mutuwar makusancinsa ya yi tawakkali mai kyau Allah ya ce a rubuta mai gida a gidan aljanna wannan shi ne sababin shiga aljansa yana mutuwa zai shiga aljanna magana tana da daɗin faɗa amma tana da wahala aikata wani an masa mutuwa matarsa ta mutu yayi kuka yayi kuka iya santa tana ganiyar ta Allah ya dauke ta lamarin Allah haka yake ba ruwansa mutumin nan yayi kuka yayi kuka yayi kuka aka rarrashe shi da ya ga ba yanda zai dole ya hakura aka ittifaki aka ce ga kanwata nan a dauka a bashi ka dauki kanwa aka bashi ta ma ya aka yi ya aka yi Allah ya turo mai ɗauka ya sure ta ya ɗauke ta mutumin ne ce eh wannan ni a gaba na aka yi ya yi kuka ya yi kuka aka hana shi duk wanda ya mai magana barin yi shirin ba barin yi shirin ba barin yi shirin ba wani ya zo yana mana magana haba da Allah malam nan nake tare da yadda ta mutu aka bani ita ta bayan damu zai fashi sai wani ya ce to saura kai ya gagara Allah ne malam nawa ne mutum zai ji ya kai gawa kabari ya raka ta da shi za a yi jaje sati mai zuwa yana zuwa a gefen mutumin za a binne shi shi bai sani ba wannan duniyar wallahi ba ta da tabbas ai kawai in masifa ta same ka ka sallama ka ce mai shari'a ta ce kai kawai wallahi malam mahaifina ina kauna suna son suna burin Allah ya bashi nisan kwana mu daɗe da shi amma ina a gabana ya rasu ina kallo na yi addu'a na roƙa Allah Allah da cijana ina duk alamun mutuwa muna kallo muna ba shi kalma yana tafiya ba yadda za mu to sai mutum ya dawo ya ce Allah bai masa daidai ba haka ya ga dama ya fi mu sansa sai ya ɗauke shi ɗanka ne matarka ne babanka ne to ai kai ma kana hanya da haka maganar mutum a yi masa mutuwa ya ta faɗin wasu maganganu ko ya canja wani abu inda yana bin Allah ya daina bi ko yana wani abu na alheri ya daina yana ga an masa bari a ba imani kenan baka je makaranta ba ai daurewa ake ba a ce ba za ka ji bacin rai ba mala wallahi za ka ji bacin rai za ka yi fushi za ka yi damuwa amma me ake so haɗiya ka jure ka daure kun ji masu haƙuri masu godewa Allah idan an musu mutuwa Allah ya musu alkawarin gida mai suna baitul hamdi a gidan aljanna Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mali abdi hadisin annabi ne ya faɗa hadisul qudsi bawa na bai da wani sakayya a wurina ni idan na karbi masoyinsa idan qabattu safiyahu min ahli dunya wanda yake so habibahu wanda ka zaɓa wanda kake so number one ɗinka na kusa da kai matarka ƙaninka yayanka abokinka amininka ubanka waye ɗinka Allah ya ɗauke maka shi kuna tare ya tafi Allah ya ce bayi da wani sakamako sun mahtasabahu sai ya nemi lada a wajen Allah saboda an raba shi da wannan bai da wani sakamakon da zan masa in ba gidan aljanna ba ina maimaita maka duk wannan fagara basar ba shi mamacin ake faɗa ba a kai da kai haƙuri lokacin da aka yi maka mutuwa wani an masa mutuwa yana ta birgima yana ta doki-doki yana ta fashe-fashe yana ta yaga riga yana ta kaza yana ta kaza duka wannan abin da za ka yi ƙarshen ka haƙuri ya haƙuri ya haƙuri yaro ya ƙi haƙuri ya haƙuri ihu fa da girmansa ya haƙuri ya ƙi haƙuri sai da aka zo makabarta sai wani dattijo mai hikima sai ce ina wane ka ce gashi yana ta kuka zo ka saka babanka taho yana kuka zo yana zuwa sai dattijon sai ce mai tonon kabari farke masa nan gefen ya taya babansa kwanciya a yi fot ya tsallaka a yi ya ce ku riƙe shi ba an ce kai haƙuri kaƙi ba ba san babanka ya sa kake kuka ba ka hana kaƙi ka ƙyale mutane ko ta'aziyya ya ƙi bari ana iya ta kuka hayaniyarsa ta yawa shi wai yana son babansa dattijin sai ya ce to yau ku lalle sai ka taya shi kwana yau farke farke mai tonon kabari farke abba sai ce wallahi ya yi haƙuri sai kukan kama muna muna wanda duk kukan da za ka yi ba za ko da ka je da kujera ne ka zauna da gindin kabarinsa kamar kwana ɗaya ba za ka yi ba ba wallahi ba za ka yi ba kwana ɗaya a ce je ka gindin kabarin babanka yau ka ɗauke masa kewa ko mamanka ba za ka yi ba ba ba za ka yi ba mace yanzu mijinta ya mutu ta sha kukan da za ta yi ta yi yage-yage duk abin da za ta yi tana gama wata hudu kana goma nan fa za ta fara kwalliya tana sa gazal jan baki tana bin titi tana neman mai mai aure ko kara ba za ki masa ba ba za ta maka ba wallahi ba za ta ma ba wata hudu da kwana goma yayi yawa in ba sa aka ci ba in mai farin jini ne tuntunin ta sake sabon aure kai kuma kana can kana ta fama wani ne ya ga ana masa abin da ake wasu ce duk na san ku na fahimce ku aikin banza a cikin ku na mutuwa kuwa ya bara ta yi aure ba cikin ku yanzu za ki zo kina nuna mu wai kaza kawai yanzu za mu zauna don Allah mu zauna ni na san na kama gaba na kuma gaban ku za ku kama kuma gaskiyarsa yau ai haka duniya take ita duniya dama gidan yaudara ce ba abu mai daɗi a duniya irin bin Allah kurin sai ka huta da bakin ciki ko hudaifa ibn al-yamani cewa yau matarsa ke kina so mu haɗu da ke a aljanna insha Allah ta ce kwarai yace to in na mutu kake aure dan tabbas in kika je kika aure to ke matar mijinki na ƙarshe ne kuma haka abin yake duk matar da mijinta ya mutu ta ƙara aure halas in wannan mijin da ta aura ta mutu a hannunsa ko ya mutu a hannunta ko sun mutu tare ko na in dai shi ne na ƙarshe to in Allah ya ba su aljanna za a ce kowace mace ta koma wajen mijinta na ƙarshe ka san bayan mun gama wannan karatun nan sai wata mata ta ce malam idan mutum baya son sa fa malam ka ji wata tambaya ta gure na daɗe ba a mun tambayar da ta gigita ne ba irin wannan tambayar wai idan mutum wai baya son sa wai mijinta an ce mijinta na ƙarshe shine mijinta a gidan aljanna ka duba fa alaji ta shiga aljanna shi ma ya shiga wai cewa take to in daman zaman doya da manja ba son sa nake ba fa sai Allah ya taimake ni wato so take ta ce to ba ta son sa kuma Allah ya ce a gidan aljanna gidan daɗi ne a zo haɗa ta da abin da ba ta so sai na ce Allah zai cire miki kin nasa da kike sai ki dawo kina son sa ko bai zai iya ba zai iya yi amma fa ba cewa ne ba hajiya karki aure ba cewa ne karki aure ba amma dai haka abin yake duniya Ali bin Abi Talib ce ya duniya gurri ghairi ya duniya ki rudi wani ba ne ba yace na karance ki na san ki tas yace cikin cike cike da yawa tara kuma wallahi duk wanda bai karance ta bai fahimce ta ba za ta zubar da shi ta kai shi ta bashi waye gari ba ka bin Allah ka mutu cikin bakin ciki kuma za ta cece ka ba manzo Allah yana cewa min sa'adati ibn adam ridahu bima qada Allah yana daga cikin rabo rabotar dan adam da samun rabon dan adam shine ya yarda da abin da Allah ya hukunta idan ɗanka ya mutu ko babanka ya mutu ko matarka ta mutu Allah ne ya hukunta to kai haƙuri ka yarda kawai ya za mu yi haka Allah ya yi wani ashe wani ya zo ka'ida suka ce ya bayan da za a yi haka Allah ya so ka dake ce haka Allah ya so kana gaya wa zuciyar cewa haka Allah ya so dole ki haƙura wani bawan Allah ne ɗansa yana taimakonsa yana rufa masa asiri daidai gwargwado shi ke kula da yara shi ke kasuwa shi ke ja shi ke komai tsoho a zaune kawai yake kaza kaza kaza tsoho kuma yana ta ciwo ya ki warkewa yaya aka yi mai ɗan ƙwari ƙwari a gidan shi da yake abin nan tsautsayi ya sa wata rana kwatsam aka zo aka ce wa dattijo alhaji sai dai haƙuri ya ce haƙurin me aka ce wani yaro sai ce wani wani shi ne mai kai shi asibiti shi ne mai ɗaukar nauyin yara shi ne mai aurar da yara shi ne shi ne shi ne shi ne tsoho yana zaune bai da aiki sai dai sa wa yaro albarka a duba tsarin Allah da ya zo ɗauka maimakon ya ɗauki tsohon sai ya ɗauke ruhin gidan tsohon nan sai ya ce wallahi da Allah yana shawara da mutane ni kam da zan ce ni zai ɗauke ya ɗauke ni ya bar wani ya daɗe bai dawo sai ce ba tsohon nan haka Allah yake lamarinsa gidan zai rushe ne bai zai rushe ba Allah zai kawo yadda za a yi to shi yasa mumini yana buƙatar a rinka tunatar da shi Allah tsarin Allah na daban ne zai iya maka abin da baka so ya ga za ka haƙura ko ba za ka haƙura ba wa min shaqawati ibn adama sukhtuhu bima qada Allah ta'ala yana cikin shakiyancin dan adam ya rinka fushi alamar dan wuta a cikin mutane mai fushi da abin da Allah ya hukunta Allah ya hukunta abu kana fada kana fushi kana gaba kana kiyayya to ka manta Allah ne kaddara Umar ibn al-Khattab yana cewa wannan magana Umar ce idan qabada malikul maut alayhi salam ruhal mu'min idan mala'ikan mutuwa alayhi salam ya dauki ran mu'mini yakan tsaya ne a bakin kofa shi mala'ikan mutuwa sai ya ji mutanen gidan suna dajja suna ihu suna ƙara an ɗauki ran wani bawan Allah a gidan mala'ikan mutuwan sai ya tsaya a ƙofar gidan ya rinka jin kukan da ake yi rai ko yana nan a jakarsa ya rike daga cikinsu akwai mai yaga fuskarta farke fuska marin fuska shi balarabe mala idan ransa ya ɓace yana cin damuwa sai ta kwalfe kansa da mari fa fa sai a ce ku rike shi ya haƙuri ya haƙuri duka ba ba ko mutum ya sa farce ya ga fuskar ta sai ya kyakke ta ta ta jini wai alamar duk wanda ya ganshi cewa yana cikin fushi yana cikin bacin rai to wannan annabi ya hana as-salika wal halika da kuma aski mace tana da gashi hakka fadarta idan masifa ta same ta malam sai ta je ta sa aska a kwashe ta tas ta yi kwalkwabo sai ta fito a haka wai alaman cewa me an mata ba daidai ba mala'ika yana ji akwai mai watsa gashi tana da kitso sai ta warware duk yana cikin abin da laraba suke yi wai nuna bakin ciki nuna damuwa tana da kitso tana da gashi sai ta kwarbace ta baza gashin mace ta ta kada kanta haka kaga gashin yana tarawa mace ba ta da kyan gani in ta yi tsifa ba ta da kyan gani to haka za ta saki gashin nan gaba ɗaya ba kyan gani wai alamar cewa wai an mata mutuwa wai tana cikin damuwa wa minhum ad-da'iyatu bil wayli ala nafsiha me yi wa kanta mummunan addu'a wayyo Allah an shiga uku wayyo Allah an shiga uku Umar ya ce mala'ikan mutuwa sai ya ce min mahazal jaza wannan firgita da raurawa saboda me in jiwa wanda ya ɗauki ran fa yana bakin ƙofa wannan abin da kuke dan me min mahazal jaza me yasa wannan rashin raki raki wannan raki da rashin haƙuri saboda me wa mimma hadal faza wannan firgici da kuka shiga a gidan nan saboda me fa wallahi ma naqasat li ahadin minkum umran wallahi wannan mutuwar da aka yi inji mala'ikan mutuwa bata tauye rayuwar ɗaya a cikin ku ba don wani ya mutu ba a rage ka ba naka daban nasa daban don an ɗauki wani ba kai an rage kwananka ba ne lokacinsa ne ya yi wanda ya halicce shi ya ɗauki kayansa kuma ya ce wala zahabar li ahadin minkum bi mala'ikan mutuwa zai ce wannan mutuwar da aka yi bata tafi da arzikin kowane ɗaya a cikin ku babu wani wanda ubansa ya tafi masa da kuɗinsa ko baban shi ko maman shi ko wani nashi to dan me kuke wannan kuka an ɗauke maka arzikin ka ne kun ga abin da na gaya muku ɗazu ko babu wani mamaci da yake tafiya da arzikin wani wallahi babu shi sani ko kuna ganewa ma habbat li ahadin minkum bi rizq yace wa ma zalamat li ahadin minkum shay'an mutuwan nan da ran nan tai bata zalunci kowa ba dan wani ya mutu a gida ya zalunce ka ne dan ya mutu bai maka kaza ba bai maka kaza ba mutuwar sa zaluntar ka yayi lokacin sa ne yayi mala'ikan mutum yace idan ya ga rigar da kuke da ya ga fuskar ku da kuke da fushin da kuke yi a kaina ne ni mala'ikan mutuwa shiyakatukum wa sakhatukum alayya saboda ni ne mala'ikan mutuwa da na dauki ran dan uwanku ko babanku ko iyayenku na dauki rai wallahi ma'murun fa inni wallahi ma'murun wallahi ina shaida muku ni ma umarta ta akai Allah ne ya turo ni yace yanzu in dauki ran wannan mutumin dan me za ku yi fushi da ni dan me za ku yi gaba da ni wannan fa mala'ikan mutum a kofar gida yake faɗa wannan wa in kana ala mayyitikum fa innahu makhurun idan wannan kuka da ya ga riga da keta fuska da waye da waye da kuke yi kuna yi ne don saboda mamacinku to ai an fi karfin sa makhul duk wanda ka gan shi a kabari ya kwance wallahi malam an yi galaba ne a kansa an fi karfinsa inda yana da yadda zai zai daki mala'ikan mutuwan nan duka iya duka ya kubuta ya gudu amma makhul mala'ikan mutuwan ne da kansa ya ce mamacin ku an fi karfinsa an yi galaba a kansa ba ga shi a kwance ba ya isa ya tashi makhul makhul to yaya wanda aka fi karfinsa za ku zo kuna masa ihu kuna masa kuka kuna masa kaza kuna masa kaza ya zai duk jarantar mutum mala in mutuwa in ya ci karo da mutuwa na rantse da Allah sai ta buga shi idan kana jin kai wani ne ka isa wani ka gayyato mutuwa ta kawo maka ziyara duk wanda yake jin azzalimi ne shi macuci ne shi yana ji yana da ƙarfi wani yana cewa duk wanda na haɗa goshi da shi sai na fasa shi duk wanda ya tsaya min a hanya sai na kauda shi wannan ya samu dama ya samu wani mulki ne na ɗan gajeren lokaci haka yake faɗa in yana taro yana tsoratar da mabiya ina jiye muku tsoron gamuwa da ni duk wanda ya tsaya min gaba zan gama da shi zan yi maganinsa ana zuga shi ana hura shi wani a gefe ya ce yalla bai hadda mutuwa hadda mutuwa ina ba a yi wa mutuwa zaƙin baki kuma ba a cika mata baki maganin kowa ce ba wanda bata ɗauka ba a tarihi a duniya tun da aka yi mutuwa ba wani irin mutum da bata taɓa ɗaukarsa ba babu shi وإن كان على ربكم فأنتم به كافرون إذن كوا أبنجين كوكي وانا كوكي كوكي تولى لكم كافر شيء الله الله كوكي وانا تكون كافر شيء الله وإن لي بكم عودة بعد عودة كما إن شيدا مكو وانا ملائكة متوى كي غيا متانا جدا زن داو ni da ku muna tare zan dawo bayan dawowa zan da kuma dawowa bayan dawowa audatun ba da auda audatun ba da auda zan dawo zan kuma dawowa zan dawo zan kuma dawowa wa yake faɗa malaikan mutuwa a ina yake faɗa a kofar gidan wanda aka ɗauki ran shi hatta la ubqi minkum ahada sai na karar da gidan nan karkam ba zan bar kowa a cikin ku ba Umar ne yake faɗa mala'ikan mutuwa faɗa manzo Allah ce na rantse muku da wanda raina yake hannunsa lau ya rauna makanahu da mutane suna ganin mala'ikan mutuwa wa ya sma'una kalamahu da mutane suna jin maganar mala'ikan mutuwa da sai sun rude la zuhilu an mayitin wallahi ko mamacin ma bara a saurara ba duk wanda ya zo gidan mutuwa ya ga mala'ikan mutuwa ba zai ma tsaya ce zai yi wa mamacin sa wanka ba ba zai tsaya yana masa kuka ba ba zai tsaya yana cewa wallahi gudu zai haka annabi ya faɗa wala bakau ala anfusihim da ku sun yi wa kansu kuka da kuka da kansu la ilaha illallah muhammadur rasulullah Allah ka samu cika da imani Allah ka gafarta mana Allah ka ji gamma gabatan mu ka ji gamma matan mu idan mun zo tafiya Allah ka samu tafi asa'a subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik والسلام عليكم ورحمة